الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يومنا الصبر ashirin sha hudu ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu a cikin littafin al'ajin romiya ala tariƙi su'ali wal jawab ma'al iraq na abdulkadir al-baskari ko al-biskari da ya rubuta a matsayin mai da ita al'ajin rumiya ɗin sura ta tambaya da amsa. Tu za mu tashi shafi na ashirin da tara, ya ce a darasi na biyar kenan, ya ce su'alun tambaya, kam hiya alamatun nasbi, alamomin nasba nawa ne. sai ce jawabun amsa lin nasbi khamsu alamatin nasba tana da alamomi guda biyar wanda ake iya gane ta da su wahiya alamomin nan su ne alfatahatu wal alif wal kasara wal ya'u wa hasfun nun to shine alama ta farko akwai alfataha alfataha alfatahatu wal'alifu walkasara sannan muna da alif kuma muna da alkasara muna da aliya'u na ƙarshe shine hasfin nuni shafe nunin a ƙarshe to yanzu zai yi bayani a wuraren da ake gane alamomin sai ce su'al tambaya fi kan mawdi'in takunu al-fathatu alamatan lin-nasbi a wurare nawa ne al-fataha fataha takan kasance alama ga nasba sai ce jawab amsa takunu al-fatahatu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'a ita fataha tana zamowa alama ga nasba a wurare uku ne kawai a kalmomi guda uku ne banda su ba na hudu wuri na farko filismil mufradi suna wanda yake ba jam'i ba mufradi wanda yake nuni akan abu ɗaya na misali na hau misali ra'aitu zaida wa barabitu ar-rajula wa barabtu ar-rajula na ga zaidu na bugi mutumin nan to kaga a nan zaidan kaga mufuradi ne eh so da haka mansub ne li'annahu fa'il li'annahu maf'ul wa alamatu nasbihi al-fataha to haka shi ma ar-rajula kaga shi ma mansubun mansubun ne li annahu maf'ul bihi saboda haka alaman nasbar ta ita alaman nasbar sa ita ce fataha ga ta nan kana gani a sama to wannan wuri na farko kenan saboda haka duk sanda aka samu suna mufradi ya zo a mahallin nasba to fataha alama ce ga ita nasu ba ne sai abu da biyu wa jam'i taksiri sai jam'u taksiri wanda an yi bayaninsa a baya nahu misali ra'aitun rijala wan nisa'a na ga mazajen nan na ga matan nan ga rijalu jam'u rajulin annisa'u shi ma jam'un ra'atin jam'i ne na imra'a min gaire labzihi amma duk an yi bayani a baya to shi ma arrijala za mu ga cewa duk zai yi su a gaba الرجال زامو غتشي ويازو منصوبي لأنه مفعول به haka shi ma an nisa to alaman nasba din shine alfataha ga tana a sama sai abu na gaba ya ce walfi'ilil mubari'i na uku shine fi'ili mubari'i idza dakhala alaihi nasibun amma fa da sharadi idan an samu wani harafi da ke masa nasaba ya shige shi sharaɗi na biyu walam yattasil bi akhirihi shay'un ko ba a samu wani abu da ya zo a ƙarshensa ba na nunin niswa ko kuma nunin taukidi da sauransu wanda a wannan mun yi bayani cewa zai kasance mabni a darasin da ya gabata ina misali na hau misali lan yadriba eh ba zai buga ba kaga ya duriba ya zo mansub saboda lan ta gabace shi lan kuma min alwatin nasbi duk sanda ta shiga ga fi'ili mudari to takan wajabta masa yin nasaba eh to shi yasa ba za ka ce lan ya duribu ba eh in ka faɗa haka sai a ce to ai baka san nahawu ba ya galan kuma ka ce ya duribu haka ba za ka ce lan ya durib ka ɗaure ba'un ba in ka faɗi haka sai a ce ai baka san na hau ba ai lance ba lan ba to sai tambaya ta gaba aina takunu alifu alamatan lin nasbi a wane wuri ne alif take kasancewa alama ga nasba jawab amsa تكون الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة فقط ألف تنظم علامة نصب أتشكن الأسماء الخمسة وتبصون يبير فقط كوي نحو wanda a mazhabin kofa biyar ne kamar yadda muka sha faɗa su ba su sa lafazin hannu ba e, albasriyun su suka kara shi e, to shi yasa in ka shiga a wannan alkhulasa libin malik kaga shi ya kawo ta haka da littafinsa alkafiya shi ma ya kawo ta haka littattafan ibn hisham al'ansari kamar ƙaturun nada da kuma sharhinsa da ya yi masa da shirurun zahab da shi ma sharhinsa duka da ya kawo hannun ɗin to kuma sata ɗin shi ne zance mafi inganci to shi ibn ajin rome Uh, yana tafiya ne akan mazhabin kufa a mafi yawan wurare duk da wasu wuraren za mu ji ya saba musu kuma to wannan kenan na hau misali ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa zamalin eh kamar ka ce misali ra'aitu abaka naga mahaifinka wa akhaka naga dan uwanka wa hamaki wato naga dan uwan mijinki shine hamu wa faka naga bakinka wa zamalin naga ma'abuci dukiya su kaga anan duka sun zama a halin nasba da alif eh kaga aba ba ce abu ba akha ba a ce ahu ba ba a ce ahi ba ba a ce abi ba hama ba a ce hamu ko hami faka ba a ce fuhu ba ko fihi e fihi kashi biyu ne akwai fihi na harafin jarra akwai fihi na baki an gane nazartu ila fihi na kallo zuwa ga bakinsa ba wancan fihi ba ne na harafin jarra an gane ko su larai ba fihi ɗin nan to akwai bambanci sai a kiyaye to haka za malin kaga ba a ce zu malin ba ko zi malin kaga alif aka kawo to a can mun zo li'irabi duk zai bayani sai tambaya ta gaba aina takunu al-kasratu alamatan lin-nasbi to ina ne za mu samu kasara ta zama alama ga nasba sai ya ce jawab amsa تكون الكسرة علامة للنصب في جمع المؤنث السالم إيه تنظم علامة نصب جمع المؤنث السالم شما أي بيان سأبايا وهو تو شي جمع المؤنث السالم شيني ما جمع بألف وتاء مزيدتين في الآخر ai fi akhirihi shine duk wani jam'i da aka ƙara masa alif ko ta'un wanda shi ma an yi bayanin sa a karatun baya nawu misali ra'aitul muslimati eh ra'aitul muslimati a gani ko na ga musulmai mata madadin ta sai ka ce ti لأنه جمع المؤنث السالم صبر هكا كسر ايتتشي علامة النصبة قريش أنغاني كو إيه أما shi wannan akwai saɓani akwai maganganu da yawa na malamai a kai e to wannan da ya ambata shine ra'ayin malaman basara daga nan ya saba ma kufa ya saba ma kufa kuma hatta shi shi ibnul ajirrum abin da ya kawo kenan ma'ana jam'ul muzakkar as-salim yurfa'u bi dhamma ana masa raf'a da dhamma hadhihi al-muslimatu an gane wa yunsabu wa yujarru bil kasara ana masa jarra da nasaba da kasara ra'aytul muslimati marartu bil muslimati to wannan shine ra'ayin su malaman kufa kuma abinda suka tafi a basara abinda suka tafi a kansa kenan to amma ibnu malik in mun koma littafinsa da ya yi sharhi ga alkafiyatu shafiya to ya yi sharhi wanda ya sa masa suna alwafiyatu fi sharhil kafiyati waccan wadda asalinta ita ce asalin alfiya ta baiti dubu uku ne da wani abu to bayan ya rubuta ta kuma sai ya dawo ya yi mata sharhi da kansa kamar yadda badruddini ɗansa muhammad shi ma ya yi mata sharhi kamar yadda yawa kuma alfiya sharhi kamar yadda yawa kuma lamiyatul af'al sharhi shi ɗan shi ma malamin nahawu ne sosai sharhin sama na na alfiya ma ya yi tawa uban raddi wurare daban-daban to kaga ilimi ke sosai aƙalla wurare kusan talatin ya nema baban nasa raddi a cikin alfiya to wuri kaza da ya ce kaza kuskure ne ko sahau ko ya manta ko rashin fahimta babansa ba shi ma sunansa muhammad muhammad dan muhammad shi ibn malik sunansa muhammad kala muhammadun huwa ibn malik to shi ma sunansa muhammad a neme laƙabi da badruddin malamin nahawu ne sosai duk da ibnu aqil a sharhinsa ya yi ta ƙoƙarin ba ibnu malik ɗin kariya da sauransu wanda shi kuma muƙallidi ne sosai ga ibnu malik galiban bai cika saba ma ibnu malik ba shi mai ibnu aqil to allah ya taimaka dama haka ilimi yake yi shi ilimi duk wanda ya ba daidai ba to ana nuna masa kuma sai ya faɗa ya ce to nan babana kuskure ya yi sai ya faɗi abin da yake ganin shi ne daidai sai ya wuce sai ya masa addu'a da yake ya yi sharhin bayan mutuwar shi ibn malik ne bayan rasuwar babansa to a cikin alwafiya ya faɗi fuskoki guda hudu na shi irabin jam'in mu'annas as-salim ya ambaci wannan fuska da muka ambata a nan da ita ma ya kawo nan hai sifanta ta da cewa allugatul jayyidatu ya ce wannan luga ce mai kyau saboda za mu ga ko a cikin alkur'ani ita alkur'ani ya yi amfani da ita ɗaya innal musulmina wal muslimati kaga bai ce wal muslimata ba innal hasanati yuzhibna sayyi'ati ba ce innal hasanata ba yuzhibna sayyi'ata za mu ga luga ce ta alhijaz makka da madina to amma akwai wasu larabawan da su ba haka suke ambatarsa ba yake cewa akwai waɗanda su wato ba sa yi majam'ul mu'annas tanwini an gane wannan lirabin suke masa yurfa'u bidhamma wa yunsabu wa yujarru bil kasara sai dai ba sa mai tanwini domin anan zaka iya cewa muslimatun hazihi muslimatun ra'aitu muslimatin marartu bi muslimatin to amma su a wurin su ba haka bane ko da baka sa mai ma'arifa ba to ba za ka sa mai tanwini ba sai dai ka ce hazihi muslimatu ra'aitu muslimati marartu bi muslimati su ko haka suke duk inda jam'ul mu'annas yake ba sa sa mai tanwini amma kuma al'irabi sun bi sahun wa'yancan bambancin su kai wa'yancan su waɗancan su ne mai tanwini su ne masa su ne masa tanwini sai na uku ya ce akwai laraba wanda su kuma ba sa yi mai tanwini an gane amma su ne mai li'irabi irin li'irabi na الاسم الممنوع من الصرف معنى يرفع بالضمة أنغاني وينصب ويجر بالفتحة wannan shi ake wa alismu almamnu min sarf sukan ce hazihi muslimatu bila tanwini ra'aitu muslimata marartu bi muslimata to akwai larabawan da su kuma haka suke yi eh su haka suke yi to akwai na hudu su kuma eh su su da su da cikin laraba na hudu eh su kuma su ne masa li'irabi irin li'irabin jam'u taksir da alismul mufrad shine yurfa'u bid-dhamma wa yunsabu bil-fataha wa yujarru bil-kasra hazihi muslimatu ra'aitu muslimata sallamtu ko marartu bi muslimati to kuma wannan shine ra'ayin su kufawa amma kaga malam bai kawo shi anan ba shi ibnu ajurru sai ya koma yayi aron hannu ya ɗauko ra'ayin albasiriyun sai ya kawo ana to duk wanda ka yi larabci da shi ya yi ba a yi ma inkari inda ba ka haɗu da jahili ba in ka haɗu da jahili kaga wanda shi iya waɗanda littattafai ya karanta na ƙasa bai ma yi alfiya ballanta don a alfiya ma ba za ka samu wannan karatun ba bai yi shi a nan ba sai ka je can alkafiya alkafiya din ma bai kawo ba sai da ya zo sharhi to ka gani Allah ya samu dace to haka abubuwa suke to wannan abin da ya shafi almuslimat kenan ra'aitul muslimati kaga ya ɗauki waccan luga ce wadda ita ta shuhura kuma shi ibn malik ya sifanta ta da ita ce luga aljayyida me yasa saboda ita ce lugatu ahlil hijaz wadda qur'ani haka ya sauka da ita sai su'al tambaya aina takunu liya'u alamatan linnasbi a ina ne ya'un take kasancewa alama ga nasba جواب أمسى تكون الياء علامة للنصب في موضعين في التثنية نحو رأيت الرجلين ياء تنظم علامة نصب أو ربيو أوجن تثنية ومثال رأيت الرجلين ناغم زاجبيو وفي جمع المذكر السالم هكا غسونا ونديك مذكر السالم نحو رأيت المسلمين eh to kaga anan duka akwai ya'un kamin nunun rajulai ni muslimi mi na duka akwai ya'un sakina eh to in suka zo a halin nasba nan ya'un za ta zama alamar nasba a wannan wurin kenan ko dai a musanna ko kuma jam'ul muzakkar as-salim musamman lokacin da ya zo fi halin nasbi ko fi halin jarri eh kamar yadda zaka ce ra'aytu rajulaini haka zaka ce marartu bir rajulaini ra'aytu al-muslimina marartu bil muslimina so da haka da halin jarransa da halin nasibarsa duka yawon aka sa masa in kuma halin raf'a ne sai a sa mai wawun wancan kuma sai a sa mai alif hazanin rajulani ha'ula'il muslimuna in ya zo a halin raf'a kenan musanna a sa masa alif shi kuma jam'i jam'u tashe sai a sa masa waw su'al tambaya aina ya kunu hazfun nuni alamatan lin nasbi ina ne nuni yake kasancewa alama shafe shi ke zamowa alama ga nasba sai malin ya ce jawab amsa ya kunu hazfun nuni shafe nunin yana kasancewa alamatan alama lin nasbi ga nasba fil af'alin lati raf'uha bi subutin nuni a cikin ayyukan nan da suka gabata sun gabata a baya waɗanda yi musu raf'a yana tabbata ne a yayin da nunin ta tabbata wahiya kullu fi'ilin tasala bihi damiru tasniyatin aw damiru jam'in aw damiru almu'annasati almukhataba shi da duk wani fi'ili da damiri na tasniya ya haɗu da shi shine alif ko kuma zamiri na jam'i ya haɗu da shi shine wawun ko kuma zamiri na mace ya haɗu da shi shine ya'un kamata kaddama zalika ai wannan bayanin ya gabata a baya to fa hadhihi al-af'al waɗannan ayyuka tun sabu bi hazfin nuni a yayin da suka zo a halin nasba akan shafe nunin din fataqulu sai ka ce lan yaf'ala ba su aikata ba asluhu ya fa'ala ne to an shafe wannan nunin ɗin in mun zo irabi zai yi bayani walan taf'ala ba za ku aikata ba kaga shi ma an shafe nunin ko sai ce walan taf'alu shi ma taf'alu ne ba za ku aikata ba illam taf'alu ko fa'in lam taf'alu to ka gani walan taf'alu shine mahallin shahid sannan walan yaf'alu shi ma an shafi nunin to haka za ka ce walan taf'ali sai ka shafi nunin an gani to wannan kenan kuma wannan hatta a halin jazama haka hukunci yake kamar yadda zai ambata can ƙarshe dalan ɗin nan ka cire kasa lam to haka za ka faɗa lam ya fa'ala lam taf'ala lam taf'alu lam yaf'alu lam taf'ali eh kamar ta zahabi ne sai ka ce lam ta zahabi ba ki tafi ba mun gane ko sai ce su'al tambaya kam hiya alamatul khabdi alamomin jarra nawa ne lil khabdi salasu alamatin khabda tana da alamomi guda hudu guda uku wahiyal kasaratu wal ya'u wal fataha muna da kasara muna da ya'u muna da fataha fi kam min mawdi'in takunu al kasaratu alamatan lil khabdi to a wuri nawa ne za a samu kasara ta zamo alama ga jarra jawab amsa takunu al kasaratu alamatan lil khabdi fi thalathati mawadi'a kasara tana zamowa alama ga jarra a wurare guda uku wuri na farko filismil mufradil munsarif a suna wanda yake mufradi al-munsarif ba gairul munsarif ba al-munsarif wanda yake ɗaukar tanwini na hau misali marartu bi zaidin na biyo tagun zaidu to kaga nan kasara ta ce alamar jarra an gane eh zaidin saboda zaidun kaga mufradi ne kuma munsarif saboda kakan ce zaidun zaidan zaidin bitanwi na biyu wa jam'i taksiril munsarifi da kuma jam'u taksiri shi ma mai ɗaukar tanwini sa akwai wanda baya ɗaukar tanwini ko kamar sigatu muntahal jumu' nahwu misali marartu birrijali na biyo tagun mazaje eh kaga ga kasara nan ta bayyana saboda an samu bi harafin jarra wa jam'il mu'annath salim da jam'i na mata shi ma na marartu bil muslimati wanda shi bayanin sai ya gabata su'al tambaya aina takunu al fatahatu alamatan lil khabdi a ina ne fataha take zamowa alama ga jarra جواب أمسى تكون الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف نحو مررت بإبراهيم إيه. فتحة تنظموا علامة جرة akwai sunan da shi har abada bai ɗaukan wasali ƙasa kuma dukkanin laraba haka suka yi ijima'i ba saɓani to shi in aka samu harafin jarra ya shige shi tunda ka'ida in harafin jarra ya shige suna to yi masa jarra da kasara ƙasa to shi kuma ba a ji laraba su ne mai wasali ƙasa ba to sai a yi aro sai a ari fataha sai a yi masa fataha ko da harafin jarra ya biyu to shine sai ba da misali ga suna wanda yake almamnu min sarf wanda shi bai ɗaukar tanwini in ka ji wani ya same tanwini to jahili ne eh na hau misali marartu bi ibrahima aga ibrahimu mamnu'un ne min sarf ba ga cewa ibrahimun eh ba a faɗa haka irin su isma'il ishaq yaqub ga sunan da yawa to duk waɗannan sunaye wanda an sha bayani akan almamnu min sarf a cikin karatuttukan ma a baya a wurare daban-daban to duk inda harafin jarra ya biyo bayansa to sai ka yi masa fataha sallamtu ala ibrahima kaka ce ala ibrahimi an gane ko? irin su aishatu da makamantansu hafsatu shi yasa sai ka ji an ce an aishata duk daga harafin jarra amma wasalin na sama saboda mamnu ne min sarraf an hafsata an umara ibn al-khattab kaga ba za a ce an umari ba wannan sai dai a rura ta waƙe kawai da mun kaga makaranta alfara'id jalila kaza a ta'an umari ta wannan darura ce ta waka ba saba ma waccan ka'ida ba ce dama akwai abdaruratu sha'iriya suna nan malamai sun yi bayanin su cewa in kana waƙe na larabci to ko wasu abubuwa ya halatta ka yi su amma a magana a rubutu na zube kuma haramun ne daga ciki akwai sarfu malayan sarif sunan da bai ɗaukar tanwini kai masa tanwini to wannan shine su'al tambaya kam hiya alamatul jazmi alamar jazma nawa ne mal yace lil jazmi alamatani wa huma sukun wal hazf jazma tana da alama guda biyu akwai ɗauri akwai shafewa su'al tambaya fi ayi mawdi'in yakunu sukunu alamatan lil jazmi to a wane wuri ne sukunun yake zama alama ga jazma يكون السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر سكون yana zama alama ga jazma ga fi'ili mudari wanda yake da lafiya a ƙarshen sa ba mautalli ba ba mara lafiya ba za a yi bayani akan illat nahau misali lam yadrib ka gani lam yadrib duk sanda adawatun jazmi su ma za su zo nan gaba za a kawo maka su ko guda nawa ne da adawatun nasbi duka za a yi bayani to in kaga ɗaya daga cikinsu ya biyo bayan fi'ili mudari kuma as-sahihul akhir to sai kai mai sukuni kamar lam yalid a gani wa lam yulad a gani alam na sharah eh kaga na sharahu ne amma tun da lamta biyu sai aka ce na sharah kaga yalidu ne amma saboda lamta zo sai aka ce yalid yuladu ne amma saboda lamta shigo sai aka ce yulad ba za huwa ka in ma mu'talli ne ma sai an shafi harafin illat kama alam tara kaifa asluhu tara tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil amma saboda alam lam ta biyo baya sai aka ce alam tara sai aka shafi harfi illa din to kaga jazama tana da ƙarfi kwarai da gaske shi yasa adawatul jazmi sun fi adawatul nasbi ƙarfi domin akwai inda adawatun nasbi za su shigo ga fi'ili ma'utalli kuma su bar mai illati ba za su yi tasiri ba saɓanin jazma kamar walan tarba an kali yahudu walan nasara kaga tarba ba a ce tarda ba walan tarba amma da lamce sai an shafe harafin nan an gane? shafe ta za a yi dole to kaga alwatun jazmi sun fi karfi duk za a yi bayani kansu nan gaba insha Allah to sai mala ya ce wal jazmu huwa hasful harakati min al akhiri in ka ji an ce jazma shine hasful haraka shafe wasali min al akhiri daga ƙarshe asali shi wannan ake kira jazma ba wannan ɗauri da kake gani mai lankwasa ba shi wannan alama ce saboda ka gane cewa an shafe ko fataha ko kasara ko damma ko dammatani ko kasaratani ko fatahatani to shi yasa sai a yi wannan alama don ka gane an shafe wani abu amma asali shafe haraka ɗin to shine jazama shine ɗauri an gane yawwa kamar ya duribu kaga ba'un tana da domma an gane to idan ka share domma din nan to kayi abin da ake kira aljazm to in aka yi haka jahilai tun da jahilci karuwa yake ba ilimi ba za a zo mutane su rikici to shine sai malamai suka ce to ai alama don dai abin ya fito dai kwata-kwata komi dakikancin ka dai sai ka gane to shine sai a ɗan yi wannan cycle ɗin haka kenan an shafe mi duk inda ka ganta to akwai abin da aka shafe amma asali babu kawai in an zo za a rubuta bawon din sai a yi digo ƙasa shi kenan sai a batta haka lam yadrib asali haka ake rubutu amma daga baya magabata suka fahimci cewa jahilai sun fara shigowa cikin harkar ilimi da ɗaukan abubuwa ba daidai ba sannan sai su zo su rikice su kasa gane mi ake yi a wurin eh to shi yasa sai suka aza alama da mai karatu ya zo sai ya ce lam ya durib sai ya ɗaure bawul amma in babu tafa wani abin can da an ga shafe shi zai ɗauko ya maka tun da da wasalin ma babu shi haka sahabbai sun kai karatu tabi'ai su ma haka suka yi karatu gaba ɗaya wasalin babu shi sai ƙarni na uku ne aka fara samu da ɗigagga da waye da shakali da shadda da wani waye duka amma duk da haka wasu kuma waye dai wahala suke ji daga duba fa da ba bambanci tsakanin ya'un da ba'un da ta'un da nunun ba bambanci saboda ba ɗigo ba bambanci tsakanin fa'un da ƙafun ba bambanci tsakanin gainun da ainun ba bambanci tsakanin ha'un da ha'un ba bambanci tsakanin ta'un da za'un saboda ba ɗigo kuma haka suke karanta kuma suna fahimta suna ganewa to Allah ya samu dace to su'al tambaya ma huwa al-hasfu shi kuma al-hasfu menene shi tunda mun ji al-jazmu al-hasfu huwa imma hasfu ahadi huruf al-illati min al-fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir shi al-hasfu ko dai ya zamo shafe ɗaya daga cikin harufan illa daga cikin daga fi'li mudari'i wanda yake da rashin lafiya a ƙarshensa wannan ana kiransa alhasfu kamar can alam tara kaga hasfu aka yi harfu illa bi aka shafi al'alifu wal fataha dalilun alaihi to wa imma hasfun nuni min akhiril af'ali allati raf'uha bi thubutin nuni ko kuma a shafe nunun a ƙarshen al'af'alul khamsa dinnan تفعلان يفعلي تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين to shafin ni na din nan to wannan alama ce ta alhazfu alama ce ta jazama ma su'al tambaya ma hiya huruful illa me ake nufi da huruful illa huruful illati salasatu harfan illa guda uku ne wahiyal alifu walwawu walya'u to in ka gansu da sukunin sun zo da ɗauri a ƙarshe to su ake kira da huruful illa wal fi'lu allazi akhiruhu harfun min hadhihi al huruf yusamma mu'tallal akhiri duk fi'ilin da kaga ɗaya daga cikin harfan nan sun zo ƙarshen sa ana kiransa da mu'tallal akhiri ba akhiri ba akhiri ana kiransa mai rashin lafiya a ƙarshe wal illatu fil lugha amma an ce illa a yare na larabci hiya al marad wa dha'f ko wa dhuf to ana fada shine rashin lafiya da rauni asabatu illatu rashin lafiya ya same shi ko rauni ma'ana wannan kalma to tana da rauni me yasa take da rauni saboda ɗaya daga cikin haruffanta wato sun zo da ɗauri su'al tambaya aina ya kunu alhazfu alamatan liljazmi a ina ne alhazfu yake zamowa alama ga jazma ya kunu alhazfu alamatan liljazmi fi mawda aini to yakan zo a wurare guda biyu wahuma su ne alfi'ilul mudari'ul mu'tallul akhiri fayujzamu bi hasfi harfil illati min akhirihi shi alfi'ilul mudari'u mai rashin lafiya a ƙarshensa to akan yi mai jazma da shafe nunun ɗin a da shafe harafin illa ɗin a ƙarshensa nahau misali lam yakhsha hmm? lam yakhsha asluhu yakhsha akwai alif amma sai aka ce lam yakhsha sai ka ce fi'ilun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hazfu harfil illati ala akhirihi لأنه معتل الآخر والفتحة دليل عليها أغني شا to wannan fataha ita take nuna maka abin da aka shafe alif ne saboda abin da ke jan alif shine fataha hakanan walam yad'u walam yad'u asluhu yad'u akwai wawun walam ya da'u to sai ka ce ya da'u fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu harfi illati fi akhirihi aw ala akhirihi li'annahu mu'tallu al-akhiri wa dhammatu dalilun alaiha dhamman nan da ka gani ita ce alama cewa wawan aka shafi saboda abin da ke jan wawan shine dhamma ya da'u a gani walam ya jiri bai gudu ba a gani asluhu ya jari eh amma tun da lam ta shigo sai a ce lam ya jiri to shi ma min khashiya yakhsha daga khashiya ne sai a ce yakhsha bi ma'ana khafa ya khafu ya tsorata yana jin tsoro wada'a ya da'u a gani ya da'u akwai wawun bi ma'ana na da ya yi kira wajara ya jari kaga asalin lam ya jiri ya jari wal af'alu allati raf'uha bi thubut bi bi thabati ay thubutun nuni haka da ayyukan da allati raf'uha waɗanda ya musu raf'a bi sabatin ana yin shi ne da tabbatan nuni ai subutin nuni ko bi sabatin nuni ko bi subutin nuni duk ana faɗa da tabbatar da nunin na hau misali lam yaf'ala wa lam taf'ala wa lam yaf'alu wa lam taf'alu wa lam taf'ali kamar yadda dai aka yi ga nasaba to haka a jazama shi ma abin da za a yi kenan to kun ji yadda abubuwan suke tafiya waɗannan abubuwa suna buƙatar muraja'a da itikani sosai in ka fahimce su to insha Allahu lirabi ba zai baka wahala ba saboda haka a bebe babin a fahimci alamomin li'irabin nan za su taimaka nan gaba za su taimake ka to dan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu fara da li'irabin da ya kawo a cikin misalan bayanin da ya yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته